الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a yammacin ranar ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da arba'in wadda ta yi daidai da ranar ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara ta miladiya yau za mu tashi majalisi na goma sha takwas kenan a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan a cikin watan ramadan da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka kamar yadda muka saba za mu karanta tambayoyin da 'yan uwa suka rubuto kafin na karanta waɗannan akwai waɗanda suka biyo ta bayan fage suka yi min tambayoyi ta text da sauransu amma ba na bude kofa bane a taimun text sai a kasa karanta waɗannan ɗin akwai tambayar da ake cewar rannan da na yi bayanin tambayar akan menene hikimar allah maɗaukakin sarki ya ce kada a kusanci zina amma shirka bai ce kada a kusance ta ba tare da cewa shirka ta fi zina to ina jin akwai wanda ya fahimci kan cewar a tambayar kamar ko na ce zina ba ta cikin kaba'ir don na ce zina ba a ambace ta a cikin asaba al-mubiqat ba wato zinubai guda bakwai masu halakarwa a ko kaɗan ba ina nufin cewa zina ba ta cikin kaba'irin zunub ba ne kuma ba na jin a cikin magana ta akwai abin da zai fahimtar da haka bal riba tana daga cikin kaba'ir sai dai su kansu kaba'ir mataki-mataki ne akwai kaba'ir waɗanda suke su ne almubiqat almuhlikat masu halakarwa su ne guda bakwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sannan a cikin kaba'ir akwai akbarul kaba'ir wanda a cikin kaba'ir ɗin ma sun fi girma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su yace al-ishraku billah shirka da Allah wa uququl walidain da saba ma iyaye yana kwance sai ya miƙe ya ce ala wa shahadatu zur wa shahadatu zur ya ta faɗa har suka ce laitahu sakat ina ma da yayi shiru wato shaidar zur to kaga duk da suna wannan an kira su akbarul kaba'ir mafi girman kaba'ir to zina tana daga cikin kaba'irud dunub domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewar na farko daga hani dai ya zo da ita a cikin alkur'ani a suratul isra da kuma a suratul furqan da kuma ma a cikin da kuma a cikin suratul mumtahana wajen mubaya'a daga dalilin da yake nuna kan cewar tana daga cikin kaba'ir kuma shine haddi da Allah madaukakin sarki ya sa akai azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kuma a cikin ayar mubaya'a akan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ma mata يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن kaga an ambata wannan a hadisin Ubajah bin Samit yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana mubaya akan abubuwan da ya mata mubaya sannan yace wanda zai kema ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka sai aka tsayar masa da haddi to wannan kafara ne a gare shi wanda kuma yayi sannan ba tsayar masa da haddi ba ya tuba sannan ba tsayar masa da haddi ba ya haɗu da Allah to yana cikin ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya azabtar da shi in Allah ya so ya gafarta masa to wannan ku shine halin alkaba'ir sannan tambaya ta biyu akan yadda ake yin salatu zawal salatu wato as-salatu ba'da zawal sallar da ake yi bayan zawal na ambata ce na ambata hadisin Abdullahi bin Sa'id cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga an yi zawali daga rana ta yi zawali ta karkata kafin daga rana ta karkata yana yin sallah raka'a hudu yana cewa lokaci ne da ake buɗe ƙofofin sama don haka yake so a ɗaukaka ayyukansa a wannan lokaci a ɗaukaka ayyukansa a wannan lokaci to kuma to wannan sallar shine wani ɗan uwa yake tambaya ya sifarta take to sifarta za ta ɗauki sifa biyu sifar farko shine ƙarƙashin umumin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam salatul laili wan nahari matna matna sallar dare da rana raka'a biyu biyu ce kar ku ji cewa kun fi sanin hadisin salatul laili matna matna ku ji na ƙara an-nahar wannan ita ma riwaya ce tabbatatta salatul laili wan nahar matna matna sallar dare da rana raka'a biyu biyu ce to saboda haka mutum zai iya yin wannan sallah ya raka'a biyu ya sallama ya saki raka'a biyu sifa ta biyu shine wanda ambatan ita kanta wannan sallar imamu tirmidhi da ya rawaito hadisin yayi ishara gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya sallace su la yusallimu fi akana yusalli arba'an ba'da az-zawal la yusallimu illa fi akhirihin ya kasance yana sallah raka'a hudu bayan zawal baya sallama sai a karshen su wato ma'ana babu zaman tahiya tsakanin su mutum zai yi su ne a gabaki daya raka'a bayan raka'a baya zama sai a raka a ƙarshe kuma ya yi sallama sallama ɗaya kenan kamar yadda aka ruwaito a cikin sifar sallolin ɗaya daga cikin sifofin sallar wicirin dare cewa su ma mutum ya yi su bai ɗaya ba zai zauna ba sai a zaman ƙarshe wanda zai yi sallama a ciki to saboda haka za a iya yin wannan sallah raka a hudu ba tare da zama ba sai a zaman ƙarshe wanda kuma a lokacin za a yi sallama ya zo a hadisin sayyidina ali da abu ayyub al-ansari wanda yake kowanne daga cikin hadisan akwai maganan malamai akai amma in aka hada su zai zamanto hadisi ne da za a iya kafa hujja da shi to sai tambaya ta uku a cikin wanda aka rubuto shine batun sahun mata mun ambata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha mafi alherin sahun maza a sallah shine na farko mafi sharrinsu kuma na ƙarshe mafi alherin sahun mata shine na ƙarshe mafi alherinsu na farko to a bisa wannan a yan uwanmu mata a wannan masallaci sun ɗauki wannan suna fara sahunsu daga baya to amma wannan ya kai ya zuwa ga samun a wato halal samun rikitarwa da kuma samun sabawa yanda zai zamanto tsawon farko babu kowa kuma an toshe yadda mata da suka zo daga baya za su keta su je su tsaya a sahun farko wanda wannan yana kawowa ya zamanto an takura sai ya zamanto babu waɗanda za su a gawuri da za a yi sallah amma dole waɗansu sai sun sauko ƙasa suna neman waje su yi sallah a ciki to ya kamata mu fahimci wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin nan ne a yanayin yadda masallacinsa yake masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shamaki tsakanin maza da mata tare suke sallah ko sutura babu saboda haka waɗanda suke daga baya da matan da suke daga gaba hatta numfashi kamar yadda malamai suka ce an yi haka ne don saboda jin motsi shi kansa zai an shaidan zai amfani da wannan don sanya abubuwa na wasuwasi wanda zai ɗauke tunanin mutum daga girman alfarmar sallar da yake ya shagaltu da abin da rai yake so da hatta ma wato jin numfashi da jin motsin juna wanda saboda datsa wannan hanyar ne aka so ya zamanto cewa mata sun yi daga nesa kuma sannan masallacin na annabi sallallahu alaihi wasallam kofa ɗaya ce babu a wato babu kofa ta mata daban shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama yakan dan saurara domin mata su fara fita kafin ya juyo waɗanda za su fita su fara fita bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo saboda kofa ɗaya ce in suka ce za su fita ga baki ɗaya lokaci ɗaya za a samu cakuduwa da juna to saboda amma yayin da ya zama to an yi musu kofa ta daban to wannan sai mu amfani da wato illar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan musamman yanzu kama a masallaci wanda yake namu waje wanda yake sama ko mata sun zo daga gaba a jin motsin ba za su rinka jin motsin maza ba suna nesa da su haka zalika babu zancen wato jin numfarfashinsu a saboda haka wannan illar babu ita don haka a guji wato a tsare a maslahar cika masallaci da cika sahu shine aula bisa ma'anar da ta zo zahirin ma'anar da ta zo a cikin wannan hadisi na kan cewar a tsaya daga baya din a tsaya daga bayan yana da kyau amma in ba a toshe hanya ba saboda haka ku rinka yin sahunku daga farko mata daga baya kuma waɗanda za su zo ya zamanto cewar in sun zo sai su tsaya daga baya din a saboda mafumin wannan hadisi da kuma maslahar a tsare masallatai a cike sahu-sahu na masallatai wallahu ta'ala a'lam sannan wannan ya ce malam Allah ya tsare ya tsare ya ƙara ma ikhlasi ya tsawaita rayuwa mai amfani amin don Allah ina da tambayoyi guda uku kamar haka mahaifiyata ake bin bashin zakka da bata fitar ba kimanin biyu har ta rasu abin ya dame ni kuma yanzu ba ni da halin biya mata amma ina bin bashi kusan wannan kudin to malam zan iya barin bashin a matsayin zakkar tata to idan ta bar bashi na zakka a wannan haƙƙi ne haƙƙi ne da ya rataye da dukiyarta dole a fitar da wannan bashin kafin a raba gado idan kuma ba ta da gadon idan ba ta da dukiya wanda ya isa a biya gadon to idan wani daga cikin 'ya'yanta ya ce zai biya wannan ya yi ihsani amma ba dole ba ne ba wajibi ba ne domin haƙƙin irin wannan bashin idan mutum ya rasa shine yana kan baitulmal to amma idan babu baitulmal ko kuma ba a, a babu wannan gatan to yan uwa su mata gata saboda wannan bashin dai haƙƙin Allah ne akan ta dan haka daga cikin abin da za a iya mata shine ai mata amma ba ta fuskar ilzami ba ba wajibi ne akan ƴaƴa su biya wannan bashin ba abin da yake wajibi a fitar da bashin daga cikin dukiyar zakka idan kuma akwai dukiyar zakka amma aka raba bashin aka raba dukiyar gado ba a biya bashin ba to yana kan duk waɗanda suka aka ba su dukiyar kowa ya tsakuro daidai gwargwadon rabansa wanda ya samu rabin wanda aka raba masa rabin dukiya ya fitar da rabin bashin wanda aka raba masa rubu'i ya fitar da rubu'i wanda aka bashi a sudusi ya fitar da sudusi har ya zamanto an biya wannan bashi domin wannan kudin da suka ci na bashin ba nasu bane bi halatta a gare su ba tunda Allah ta'ala cewa min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ba a biyan bashi sai bayan wasiya ko kuma ba da ake wasiya da shi ko bashi bashi ma shi ake kaddamarwa akan wasiya sai an biya bashi sannan a zo ayi wasiya sannan a biya gado sannan a raba gado dan haka idan akwai kudi da ta bari wanda suke magata magada kai danta da kake kokarin wannan nagarta Allah ya saka maka da alkhairi sai kai kokari ka bibi magada duk wanda aka bashi rabo a cikin gado ku tattara ku biya wannan bashi na Allah domin bashin da Allah ta'ala ya ce min ba'di wasi min ba'di wasiyatin yusabiha aw dayn ya hada bashin Allah da bashin bayin Allah bashin Allah shine kamar su zakka din da kuma irin su kafara da yake kanta da bata yi ba a bashin mutane kuma shine haƙoƙi da suke a kanta in ya bugi kirji ya ce ya biya wannan ya yi ihsani ya yi ihsani wato tamkar ya ba ma magadan kyauta ne wato idan ya zamanto akwai dukiya kenan a cikin gadan idan shi ya biya in akwai dukiya a cikin gadan kun san haƙƙin yanzu bai rataye da ita ba bai rataye da ita ba haƙƙin yana kan magada haƙƙin yana kan magada wajibi ne su fitar to idan wani daga cikin magadan kuma ba daga cikin magada ba yace shi ya biya bashin to tamkar yayi ma magada kyauta ne da wannan bashin tunda wajibin su haƙƙin su ne su fitar da shi idan kuma ya zamanto cewar babu kuɗin ne bata bar gadon ba a babu kuɗin ne da za a iya fitarwa to wannan yana kan a bashi ne a wuyanta to wanda biyan bashi gada wannan mustahabbi ne ba dole ba na'am ai to ai shine nake ce maka ai ka tsaya ka fahimta mana haba abubakar ana magana kan cewa wannan bashin bai koma haƙƙi kansa ba ai tambayar ce abin da ya kamata ya tambaya ba shi ya tambaya ba abin da ya kamata ya tambaya shine kan cewa wannan bashin ya za a yi da shi idan shine yake so ya dole a yi masa wannan tafsil din don me zai ce ma zai biya bashi idan akwai kuɗi a cikin dukiyarta na gado da ya kamata a ce an biya bashi haƙƙin mutane ne haƙƙin magada ne su fitar da shi idan ya zamanto cewar babu kuɗin to shine idan yayi ihsani ne to shine za a zo kan batun maganarsa idan ya ce yana so ya biya ta babin ihsani ya zamanto akwai bashi da yake bi sai ya bar wannan bashin ya ya zamanto kan cewa wannan bashin ya zamanto a matsayin zakar wato kudin da za a biya shi bashin sai ya zamanto ya ce ya yafe masa wato ya bashi zakka ya biya masa kenan ya biya masa bashi to wannan a far'i ne akan cewar za ka iya wato yafe ma mutum bashin da kake bi a matsayin zakkarka da ka fitar da ita wannan ba za ka iya ba saboda ta yiwu yana da wani bashin da ya fi naka tsanani haƙƙi ka bashi dukiyar in ya so in ka bashi dukiyar sai ka ce to ina tuni bashi na in ya ɗauko ya baka shi kenan in bai ɗauko ya baka bai ce ai akwai wani bashin na kunya da ya kamata na biya baka da yadda za ka tilasta masa ballantana ka don haka ba a zamiya wajen biyan zakka ka ce to gashi ina bin ka dukiya kaza bari mi zamiya zan fitar da zakka zakkar da zan baka a matsayin bashin da nake bina saboda haka na baka na koma ba a yin haka eh bata je hannun ba ma ballantana eh to ai shine ai haka suke yi shine zamiyar ai na'am to wannan bai halatta ba bai halatta ba saboda Allah hakika ya ce a bama daga cikin wanda za a ba su zakka akwai wanda ake bi bashi wanda bashi yake kansa to amma baka san irin nau'in bashin ba ba lalle ya zama to naka bane watakila kai naka kana da yakana watakila kai naka aboki ne ko dan uwa ne da ba za ka iya matsa masa ba to amma akwai wani wanda yake yana da nauyi don haka ka ce ka bashi zakka amma ka biya naka bashin wannan baka yi abinda Allah madaukakin sarki ya ce kai ba ba za ku iya da wajewa ba malam abubakar ba zancen da wajewa a sai dai ka ce to ga bashi abin nan amma ka san ina binka saboda haka abin nan ka biya ni bashi na idan ya biya shi kenan in kuma bai biya ba ya ce a gaskiya ina da wata bukatar da tafi bashi akwai kudin haya in ban biya ba za a kore ni to ka gani yanzu kai ai ko rahama ma kai masa kace aje ka biya kudin haya saboda wannan larura ne na'am amin sannan yace ina fama da basir wani lokacin har yana har yana dan fitar da jini har ya bata min riga to ya matsayin tsarki na da sallar da nayi da tufafin eh wannan wanda yake da cutar basir a hukuncinsa hukuncin mai istihaba ne mai istihaba ita ce wadda take jinin rashin lafiya wanda baya yanke mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarnin abubuwa guda biyu abu na farko shine tastaghfir bi thaw tai kunzugu saboda haka kai ma sai ka nemi pampas eh ka nemi pampas wanda zai tare jinin naka ya bata ya rinka bata maka jini eh akwai pampas na manya akwai pampas na manya eh na'am eh larura ce larura ce larura ce rashin lafiya ce kowa Allah zai iya jarabarsa akwai malamai manya da suka daina zuwa sallar jami'i saboda larurar basir malamai ne manya da aka tambaye su me yasa ba kwa zuwa sallar jami'i suka ce ba kowane uzuri ne mutum yake fada ba umarni na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai istihaba shine ta yi alwalaga ta sabunta alwalaga kowace sallah to shi ma mai basir yana daukan wannan hukuncin kowace sallah idan zai yi sai mata sabuwar alwala abinda ake nufi da kowace sallah sallar farilla in zai yi ta in lokacin ta yazo ba kamar sallar tarawi ba ba wai ana cewa kamar sallar tarawi da ake sallama hudu ko sallama biyar a ce kowace ya sallama sai ya je sake sabunta alwala ya dawo domin ya samu ta wannan a'a ma'ana in yi sallar magariba to ba zai yi sallar isha da alwalar sallar magariba ba sai ya sallar isha ta ta alwalar amma abubuwan da zai yi na sallolin nafila bayan sallar isha komai tsawonsu komai yawansu ko in yi tashi da daddare zai yi sallar dare alwala ɗaya zai yi ya yi waɗannan sallolin gabaki ɗaya zai iya haɗa sallolin in shi kaɗai ne shi ma wannan yana daga cikin ruksa da aka yi ma mai istihaba ya zamanto ya haɗa sallar azahar da sallar la'asar da alwala ɗaya ya haɗa sallar magariba da sallar isha da alwala ɗaya to amma ai maksudin muna magana ne akan wanda yake kokarin ya rinka zuwa jami'i to in zai zo jami'i in yi wayannan abubuwan a ya isa Allah ya baka lafiya to in na rasa nafilar rawatib kafin zuhur zan iya maimaita ta bayan sallar azhur din za ka iya ana arrawatib ana rama su annabi sallallahu alaihi wasallam yana rama ratibar azahar bayan sallar azahar din wani lokaci ma akwai lokacin da ya rama ta da ya baki bai yi ratibar sallar azahar din ba sai ya yi ta bayan sallar la'asar sai ya yi ta bayan sallar la'asar sai dai rama ta bayan sallar la'asar mahallin saɓani ne tsakanin malamai malikiya da shafi'i malikiya da hanafiya da kuma riwaya a mazhabar ahmad ba su halatta ba amma shafi'iyya da kuma wata riwayar a mazhabar imamu ahmad sun halatta cewa ko bayan sallar asar ne mutum zai iya rama ratiba haka zalika ratibar sallar magarba mutum zai iya rama ta cikin dare ko da a tsakar dare ne in ya tashi zai yi qiyamul layl ya tuno bai yi nafilar sallar magarba ba zai iya rama ta kuma haka zalika ta sallar isha ratibar da ake ta sallar isha raka'a biyu to sannan tambayar karshe ina fama da larurar ciwon ido likita ya rubuta min magani na digawa sau hudu a rana ya zanyi kuma ga ibada Allah ya kara fikira amin wanda azumi dole mutum ya tsare shi daga abin da yake shiga cikin cikinsa ta makogaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yin azumi ya ce ma mai yin alwala ya isa matuka wajen shakarwa a hanci sai dai in yana azumi domin in yana mafumin wannan in yana azumi sha in ya isa matuka wajen jan ruwa ta hancinsa zai shiga zuwa makogaransa to tunda aka hana wannan ya nuna kan cewar a tsare azumi daga abin da zai shiga makogaro ko da ta kafar hanci ne ko ba haka ba to shi ko maganin ido idan aka ɗiga shi zai iya shiga makogaro ta kafar ido to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abinda zai shiga makogaro ta kafar hanci ma a cikin azumi to don haka a tsare azumi daga wannan shine sai dai malamai sun yi sabani na zamanin nan waɗansu malamai sun ce babu komai wannan ita ce fatuwar sheikh abdulaziz bin baz rahmatullahi alaihi cewa babu babu komai tunda maganin ciwon ido ba abinci bane ba ma'anar abinci bane waɗansu kuma malamai sun ce yana karya azumi saboda shigarsa makogaro da kuma abin da hadisan laqit ibn sabira dinnan ya nuna to larura ai larura idan mutum yana da larura an ba shi zafi ya sha azumi ya rama ya sha azumi ya rama don haka wato ni yawanci gaskiya fatawar da nake ma mutane wanda ya zamanto cewa ciwon idan nasa ya zamanto na larura ba zai iya ba dole sai ya ɗiga maganin ya sha waɗannan kwanakin ya sha yana ɗiga magani in ya so daga baya ya rama bayan sallah bisa abuwannin Allah ga cewa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra idan kuma ya dauki ruksa yana ganin ramuwar za ta yi masa tsanani ba zai ji dadi ba mutane ana azumi yana ganin halinsa ba kamar halin rashin lafiya bane tunda ciwon ido ne kawai halinsa ba kamar halin rashin lafiya bane ya riko da fatawar irin su Sheikh bin Baz akan wannan to kana da madogara insha Allah sauki ne amma ni dai idan ba zai iya haƙura da maganin ba saboda tsananin rashin lafiya dole sai ya sa to ya bari ya bar azumin ya sha ya rama bayan sallah shine aula wallahu ta'ala a'lam to mun cinye lokacin mun cinye lokacin a tambayoyi ni awa ɗaya da rai ni karatu na awa ɗaya za ku cire tambayoyi to na'am na'am bismillah za mu tashi aya ta 30 a cikin suratul anbiya na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء شيء حي أفلا يسمعون na'am Allah ta'ala ya ce awalam yaral ladina kafaru kuma shin waɗanda suka kafurta ba su gani ba ne annas samawati wal ard cewa sammai da ƙasa kanata rotqan sun kasance a haɗe fafataqnahuma sai muka raba su waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy kuma muka sanya dukkan wani abu muka halicci dukkan wani abu rayayye minal ma'i daga ruwa afala yu'minu to dan me ba za su yi imani ba wannan janyo hankali ne da amfani da hankali wanda uslubin alkur'ani kenan tabbatar da sakon alkur'ani da dalilai na hankali wanda yake sanya ayar alkur'ani ta kirayayya da iyakar lokaci rayuwar dan adam kullun zai rinka ganin aya a cikin alkur'ani nan Allah madaukakin sarki yace kuma waɗanda suka kafirta ba su gani bane wannan ganin a larabci arru'ya iri biyu ce akwai arru'ya albasriya albasariya akwai arru'ya alqalbiya akwai gani na ido akwai gani na zuci akwai gani na ido akwai gani na zuci to wannan ayar wani irin gani Allah yake ce ma me yasa shin kafirai basu ga wannan bane gani na ido ne ko ko gani na zuci idan muka ce sammai da ƙasa sun kasance a haɗe wannan wani irin gani ne eh akwai wanda ya ga sammai da ƙasai a haɗe da idanunsa yaushe za ka ga wannan saboda haka fassarar abinda aka fassara arratku ɗin shine zai nuna wace irin ru'iya ake nufi asalin ma'anar arratku shine abinda yake a haɗe a toshe babu tsaga babu, babu abin da yake buɗaɗɗe a cikinsa daga nan ne ma daga cikin illoli da suke ba da khiyari zaɓi idan mutum ya aure idan ya samu mace ratƙa ratƙa malar ridwan a littafan fiƙo kuna ganin arratko aiko arratƙa wadda take da aibin cewar gabanta a toshe yake mutum ya auri mace zaman to gabanta a toshe yake to ana ce mata arratqa eh ratqa daga arratqu kana ta ratqan to arratqa wadda take gabanta a toshe yake ba za a iya saduwa da ita ba to asalin ma'anar ratqu kenan abinda yake a toshe to kagan aka ce sammai da ƙasa a toshe suke kaga ba wanda ya ga wannan lokacin saboda haka a ru'ya daga nan ana nufin ru'ya ta hankali ru'ya ta hankali wato kenan tunani zai sa ka gano sama da ƙasa da a haka take a haɗe suke fafataqnahu ma sai muka bude su to abin mamaki shine cewar a ilimin ɗan adam bai taɓa ganowa cewar sama da ƙasa a haɗe take ba sai bayan 1900 shekara a alif da ɗari tara shi ne masu bincike suka gano cewar halittar sama faɗi take yi taurari tafiya suke tsakaninsu da juna sama ƙara faɗi take yi tana ƙara faɗi da wucewar lokaci to sai suka ce in dai sama ku tana ƙara faɗi ne tana ƙara faɗi tana ƙara faɗi to da za mu koma bayan lokaci ya nuna kan cewa a yanzu faɗin sama ya fi faɗinta shekara ɗari da suka wuce shekara dubu da suka wuce faɗinta bai kai faɗinta na shekara ɗari da suka wuce ba haka za wato kamar yadda agogo baya har za ka zo lokacin da yake shine farkon lokaci to sai ya zamanto cewa sama da ƙasa a dunkule take kenan an fahimta to shine suka zo da wannan theory din the big bang theory cewa da sama a haɗe take sai aka sai sai ta sai ta tsage kowanne ya wargaje ya tafi a kansa to kaga wannan ya nuna wato gani na zuci shine zai sa kai wannan tunanin da bincike na ilimi ba muna fassara alkur'ani da theories din a physics bane da aka kawo amma a wannan ma'ana ce wadda take malamai ma na da sun faɗa cewar domin sun fassara wannan da fassara guda biyu kusan fassara biyar ce amma guda biyu yana kuma zuwa ga fassara biyu cewar sama da ƙasa a haɗe suke sai Allah ya buɗe su ya zamanto aka samu sama aka samu ƙasa tsakaninsu kuma a iska da abin da kuma Allah ya halitta a tsakaninsu haka malamanmu suka faɗa to kuma su 'yan physics haka suke faɗa wannan ma'ana kaga ta nuna cewar sama musamman da Allah ya ce fafatakna huma sai muka tsaga su muka raba su alfatku shine tsagawa wato muka keda su muka raba su da juna kaga ba cewa Allah ba cewa sai suka zamanto a rabe me bambancin da Allah yasa sai yace sai muka keta su maimakon yace sai suka zamanto wato sai muka raba su maimakon yace sai suka zamanto a rabe yayin da yace sai muka raba su muka keta su ya nuna kan cewar shi ne ya yi kuma da ba a haka suke ba saboda haka sama da ƙasa halittarsu a kai suna da farko ba azaliya suke ba wanda ya rusa abinda marasa imani da Allah suke cewa universe din nan bata da farko azaliya ce wanda rigimar da ake ta yi kenan da wanda ba su yadda da Allah ba irin su Stephen Hawking har suka kawo cewa wai akwai wani minti wani dan juzi'i na minti wanda shine farkon wanda wannan juzu'in magana da wanda yake bata da hankali dan kawai su inkarin cewar sama tana da cewa halittar Allah tana da farko to cewar da Allah ya huma ya nuna kan cewa sama da kasa ba azaliya bace kuma kan cewar da a hada suke Allah ya raba su ya keta su ɗaya ma'anar kuma shine arratqu din ma'anarta a toshe tosassu ne sama da kasa wato kowanne daga cikinsu a toshe yake ba a tsage ba wato domin in ka ce annas samawa ce wal'ar zai iya ɗaukan kan cewa da saman da ƙasan ne ga baki ɗaya a haɗa ko zai iya kuma ɗaukan kan cewa sama a haɗa take ƙasa ma a haɗa take sama a toshe take ƙasa ma a toshe take to wani ita ce ma'ana ta biyu cewa sama a toshe take sai muka tsaga ta shi ne muka saukar da ruwan sama ƙasa ma a toshe take sai muka tsaga ta muka fitar da tsirrai to wannan ma'ana kaga ru'iya ɗin wace iri ce kenan basariya ce wato kuna gani sama ga ta a ɗinke babu tsaga a cikinta giragizai ga sunan suna sama amma sai ga Allah ya tsaga ta ruwa yana saukowa daga cikinta ƙasa a mulmula take amma sai Allah ya tsaga ta sai tsirrai su rinka fitowa to kaga wannan ru'ya ce basariya waya daga cikin ijazin alkur'ani ya faɗa abu wanda yake ma'anoninsa masu tarin yawa kuma duk inda ka juya ka samu wata ma'ana sahihiya ƙur'ani ya nuna gare ta to Allah maɗaukakin sarki ya janyo hankalinmu ya zuwa ga wannan aya ayar halittar sama da ƙasa wanda da yawa suna fassara abin da ya samu na big bang theory a cewar da wato sama da ƙasa a haɗa suke a haɗa suke da ƙarfi wanda yake ya fi ƙarfin ma ka iya tunaninsa sannan aka samu wata suka yi bindiga suka fashe da wani irin ƙarfi wanda wannan ƙarfin shine har yanzu yake sanya taurari suke gudu daga junansu tun wato bindiga farko ce kuma shi yasa waɗansu a, hasken da zabzaba radiation da ake samu daga sararin samaniya kicewa wannan radiation ɗin abu ne wanda ake samunsa daga wannan bindigar da ake ta farko da irin abin da ilminsu ya nuna musu daga nan ne aka samu halittar taurari da abubuwan da suke kewayewa a kewaye tare da su to nan Allah maɗaukakin sarki ya janyo hankalinmu kan cashin ba mu gani ba ne to kaga wannan zaburarwa ne kan cewa mu je mu karanta mu gani mu je mu bincika mu gani idan muka bincika muka gani da tunan da, da, da, da hankalinmu to abinda hankalinmu zai nuna shine cewa waɗannan abubuwa halittu ne na Allah don haka sai Allah ya ƙare a ƙarshen ayar ya ce afala yu'minun tambaya ta ban mamaki istifham litta'ajjub wato to ta yaya ba sa imani ma'ana abin mamaki ne mutum ya ga waɗannan ayoyin bai yi imani ba saboda haka ba abin mamaki ba ne masu imani sun yi imani abin mamaki masu rashin imani ba sa imani shi ne abin mamaki amma imanin masu imani ba abin mamaki ba ne don haka atheists da agnostics da suke cewa babu Allah da suke cewa babu halitta babu mahalicci su ne abin mamaki ta yaya za a yi ka ga wannan sannan ko baka yi imani ba sannan aya ta biyu da Allah ya faɗa ya ce waje Allah minal ma'i kulla shay'in hayy kuma mun san mun halicci dukkan wani abu rayayye minal ma'i daga ruwa wannan ita ma aya ce wato ba ma gani shi ma muna gani da idanunmu cewar duk inda babu ruwa to ku zaka samu kekashewar halitta tsirrai za su mutu dabbobi za su mutu mutane za su mutu haka zalika gani na zuci ya tabbatar mana bincike ya tabbatar mana cewa unsurin rayuwa shine ruwa inda yake akwai ruwa akwai rayuwa yanzu duk rigingimin da ake akan mars tauraruwar mars wadda take makwabtaka da duniya mana dalili mutane masu binciken ilimin falaki suke masu ilimin kimiyyar falaki bincikensu akan cewa shin akwai rayuwa a wata planet banda duniya shine su ga alamar ruwa sun ce in dai akwai ruwa a mars to akwai rayuwa eh waje allah minal ma'i kulla shay'in hayy dalili ne na alkur'ani fa suke fada sannan kuma su ringa karyatawa to shi yasa afala yu'minu yanzu ba za su yi imani ba ku kanku bokayenku bokayen atheists su ne scientists da physicists su ne in suka faɗa abu kamar wahayi su kansu sun ce waje su kansu sun faɗa abin da alkur'ani ya faɗa in dai akwai ruwa akwai rayuwa gashi alkur'ani tun kafin shekara 1400 da wani abu ya faɗa haka amma ba ku imani ba to da me za ku imani to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sannan Allah ta'ala ya ce waja'alna fil ardi rawasi kuma muka sanya wato duwar wasu fil ardi a cikin ƙasa duwar wasu dinnan tabbatattu ai rawasi sifa ce na mausuf mahdhuf ai waja'alna fil ardi jibalan rawasiya mun sanya duwar wasu matabbatattu waso masu tabbata a cikin ƙasa an tami da bihim don kada ta karkace da su kada ta rinka girgiza da su wato duwatsun nan Allah ya sanya su don su ba ma ƙasa wato tabbata domin yanda zurfin tekuna yake inda ba don akwai duwatsu ba ƙasar ba za ta zauna ba sai ta rinka ɓangarewa saboda zurfin yana rinjayarta a gefe yanzu ko kai ne ka ɗauki ka ɗauki bal roba balon ya zamanto cewar ka ka ɗora ruwa a kai sannan a ka danna wani waje kuma baka sanya wani waje wanda yake da tudu ba yaya za ta kasance tambal-tambal za ta rinka yi to haka ƙasa da ba don duwatsu da Allah ya sa ba wanda a maimakon zurfin da ramin da teku take da shi don inda kake ganin teku ramin teku zurfin kamar zurfin duwatsu ne da kake gani sama zurfin teku kamar yadda take kuma tudun duwatsu da suke can sama haka kuma zurfin teku yake saboda haka shi kansa lissafin da za a yi wato wani irin zurfi ne ya kamata ya dace da irin tudun da ya kamata ya dace don kasa kada ta yi tambal-tambal idan ka tsaya kai equations din na zurfin za ka yi mamaki to shi ma wannan Allah ya janyo hankalinmu ya zuwa ga wannan waje Allah fi hafi jajen kuma muka sanya wato hanyoyi tufarku mayalwata alfaj shi ne hanya wadda take mai yalwa katuwa wadda ba za a yi turmutsutsu ba mutane ɗaruruwan motoci su wuce fiha wato fiha a cikin duwar watsun a cikin duwar watsun Allah ya sanya hanyoyi mayalwata subulan waɗannan hanyoyi hanyoyi ne waɗanda suke za a iya bin su la'allahum yahtadun domin su shiryu domin su shiryu ma'ana guda biyu domin su shiryu wato in za su yi tafiyar su su samu hanyar da za ta kai su zuwa ga inda suke nu inda suke so su tafi domin inda dutse ya toshe musu hanya garin su je su kewayo bayan dutsen sai su bace in suka kewayo ba za su gane ina hanyar su take ba to sai Allah ya keta musu hanya a tsakankanin duwar wasu domin su samu saukin bi domin kuma su samu saukin shirya akan hanyarsu ma'ana ta biyu na la'allahum yahtadun domin kaunar su shiryu shine a cikin wannan akwai aya da za ta shiryar da su ya zuwa ga imani da Allah da kadaita shi da tauhidi da gaskata annabawansa cewa Allah da yayi wannan ya saman ma mutane dukkan abin da suke bukata wanda yake nuni ya zuwa ga rahamarsu to ai ba abin mamaki bane dan ya aiko manzanni suna bayyana sakonsa da zai shiryar da su a wato a duniyar batini kamar yadda ya shirya da su a duniyar zahiri to sannan kuma Allah ya ce waje alnas sama a saƙafan mahfuza kuma muka sanya sama ta zamanto rufi a bar karewa a bar aminta a bar tsarewa wato Allah ya tsare sama ya yi ta rufi shi kansa da Allah ta'ala ya ce sama rufi ce wato ya nuna mana irin rahamar Allah da ke tare da sama da halittar sama wanda waɗansu daga cikin abubuwan duk sai yanzu ne muke gani ta fuskar gani na ilimi domin yanzu ilimi abin da ya nuna shine saman nan akwai wato hawa-hawa ce akwai waje wanda wato a kowanne tamkar bargo ne wanda yake da kauri daban-daban kowanne kowane wato matsayi a cikin sama kowace mandika kowane kowane waje a cikin sama akwai abin da yake tsarewa abubuwan da suke zuwa daga sama Allah ne kaɗai ya san su akwai abubuwan da akwai abin da Allah ya sa a sama wanda idan duwar wasu ko abin da suka ɓangaro daga jikin wata tauraruwa wadda ba a san nisanta ba ya nufo sama irin yadda na shekarun baya ya nufo ya fada a siberia a rasha kuntuna aiko ya yi katuwar kreta irin wannan akwai wanda idan suka toho kafin inda sun zo duniya barnar da za su yi allah ne kaɗai ya sani sai allah ya ƙona su a sama saman ce za ta ƙona su ya zamanto ya yi ma duniya rufi wannan abin bai faɗo mata ba akwai irin hasken rana da ke zuwa wanda yake cutar da mutane a bayan ƙasa kuma dole ne sai da wannan hasken saboda haka Allah ya yi rana to amma sai ya sanya a sama akwai abin da yake ma wannan hasken shamaki ba zai shigo ba shi ne wanda ake ta maganar cewar turara ƙasa da ake yi yana keta ozone layer akwai mantika ta ozone wata gas ce da Allah ya sanya ta a sama shi Allah shi ne ya halicce ta oxygen ce yadda oxygen ta saba haduwa ba haka ozone take ba ita haduwa ta yi oxygen atoms guda uku ta zamanto ozone ita kuma aikinta yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi ta irin waɗannan irin wannan hasken mai zafi da yake zuwa daga rana ba hasken da muke gani ba ne shi ba ka ganinsa sai dai ya halaka ka wannan hasken ozone ɗin ce take haɗiye shi take zuƙe shi to ita kuma ozone ɗin nan ɓarnar ɗan adam da yake yi abinda dan adam yake turarawa na carbon monoxide wato abinda AC yake ta fitarwa ka kwanta kana shan dadin AC nan ko baka san barnar da AC take maka ba ka tashi mota maimakon ka samu mota guda daya ko ka rinka shiga bus ka ajiye motoci guda 12 a gidanka kowace mota tana fitar da carbon monoxide idan suka yi yawa suka hau sama wannan ozone din sai su rinka hadewa da ita sai su rinka bulata suna bulata suna bulata saboda haka hasken da yake tohowa daga rana da ozone din take tarewa ya riga wajen wato kamar mahu- kamar wato aka sanya maka bargo ne sai aka yi ma bargon tsagu a ko ina eh yanzu kaga sauro ba zai shigo ba ta nan eh kamar kayi ma- kayi kayi gidan sauro sai ya zamanto gidan sauran ya huhuje ba dole sauro ya shigo ba in ya shigo ba sai ya cije ka ba ba sai ya sa maka malaria ba to kamar haka ne wato ba wai hudas hudawa aka yi ba mu kai da kanka kai mai gidan sauran kai ne ka bi shi ka tsatsaga shi in banda mahaukaci waye zai yi wannan to abinda ake yi abinda muke kenan kun ga ba mu da hankali shine ake cewa ai maganin wannan abin babban mahaukata irin irin Donald Trump yace bai yadda ba ba za a yi ba shine dumamar yanayi abinda yake kawo dumamuwar yanayi kenan dumamuwar yanayi to duk Allah madaukakin sarki shi yace mana sama haka take ba za mu duba mu gani ba kuma Allah ya tsare saman wato akwai abubuwa da suke iya za su iya zuwa a cikin saman wanda ita kanta tana bukatar tsari kuma Allah ya tsare ta yace ya sanya ta saqafan mahfuza shine daga ciki irin kokarin da bokaye a masu ba- um, a iyaye- a iyayen gijin bokaye aljanun da suke zuwa su je sama don su ji abin da ke faruwa don su zo kasa su yi barna Allah ya tsare sama ba za su iya zuwa ba sai a rinka jifansu da da da taurari waɗanda suke masu wutsiya to Allah ya ce amma wa hum an ayatiha mu'ridun amma su masu bijirewa ne ga barin ayoyinta ayatiha ayoyin sama wato sama tana da ayoyi masu yawa amma suna bijirewa yanzu idan wannan ba kira ne kan mu je mu karatun da zai sa mu gano ayoyin sama wanda ta hanyar astronomy da astrophysics in wannan ba kira ne ga wannan ba menene domin Allah yana cewa hum an ayatiha mu'ridun alhali su suna bijirewa ga barin ayoyin menene al-i'rab rashin amfani da kawar da hankali daga shagaltuwa da abu wato sun kawar da hankulansu daga shagaltuwa da ayoyin da Allah ya sanya a sama kuma ayoyin nan da Allah ya sanya a sama suna buƙatar zurfin tunani suna buƙatar karatu suna buƙatar zurfin bincike to dukkan bincike da ilimin da zai sa ka kai karatu ka gano ayar Allah wannan kira ne akan a a zuwa ga ayi shi to sannan kuma Allah madaukakin sarki yace wa huwa alladhi khalaqa al-laila wan nahar to sai uslubin ya canza kuma shine ba wani ba ba iyayen gijin su ba shine wanda ya halicci al-laila wan nahar dare da rana wash-shamsa wal qamar da rana da wuni a, da rana da da rana da wata kullun fi falakin yasbahun kowanne daga cikinsu yana ninkaya yana iyo fi falakin a cikin falaki za mu yi ma- za- za ku ji ma'anar falaki a nan ya ce allah shine wanda ya halici bai ce wanda ya sanya dare da rana ba don ya nuna kan cewar halit- halittan allah ne kuma shi allah da ya yi shi ne ya kaɗaita da wannan wanda sun sani cewa ba gumakansu ne suka yi ba kowa ya san cewar ba wani ne wanda yake bauta ma bai rana ya yi dare da wuni to Allah ya fara ambatan dare saboda dare duhu ne duhu shi yake riga haske tunda haske wujudi ne babu haske sai in akwai duhu in akwai duhu shine haske zai yi ma'ana domin haske shine wanda yake babu shi saboda haka shine farko shi yasa a shari'a a cikin lissafin musulunci dare shine farko kafin rana saboda dare babu ne an sa a- a- a- ka- ka san fa'idar akwai in baka san babu ba ai sai babu ne zaka san akwai saboda haka sai da haske sai babu sai an samu rashin haske sannan ake samun haske don haka a shari'a ake fara lissafi da dare turawa su ne suka yi- suka karkatar da tunaninmu muka karkatar da lissafinmu amma kamata ya yi a ce dare yana farawa ne karfe goma sha biyun dare wanda yake shi ne ake haifar sabuwar rana ya zamanto da faduwar rana ne shi yasa in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta a- a- agogonsu suna da gurubi suna da zawali gurubi shine wanda yake farawa daga faduwar rana faduwar rana karfe goma sha biyu ne a wajensu sannan ana fara lissafin rana daga faduwar rana saboda haka a- a- karfe ɗaya da rabi shi ne lokacin sallar isha awa ɗaya da rabi tsakanin magariba da isha karfe ɗaya da rabi shi ne lokacin sallar isha haka ake lissafi saboda dare shi ne ya kamata ya zamanto kafin rana shi yasa a cikin musulunci yanzu da za a, a, a, a in aka ce an ga watan sallah in aka ce an ga watan azumi za a ga a makka suna fara tarawi ko munan ba ma fara tarawi saboda ba a sanarwa sai lokacin sallar ishan mutane an tafi gida amma da haka ya kamata daga zara an ce an ga wata to ramadan ya shiga sai a fara sallar dare domin ramadan yana shiga ba da hudowa alfijir bane da faduwar rana to shi yasa Allah ya fara fadan dare kafin rana washamsa wal qamar kuma shine ya halicci rana da wata kullun kowanne daga cikin su yana cikin Uh, yasbahun suna iyo wato wannan nuni ne ga tafiyar dare da rana da tafiyar rana da wata yace linkaya ce linkaya ce an san linkaya ai ko iyo swimming yanda kake tafiya a cikin ruwa yanda kake tafiya a cikin ruwa ya nuna kan cewar rana da wata dinnan kamar yanda kake tafiya a cikin ruwa haka su ma suke tafiya wato akwai abubuwa a kewaye da su wanda a cikinsu suke tafiya ba a cikin vacuum suke tafiya ba ba a cikin vacuum suke tafiya ba kuma da tafiyan nan tasu abubuwa da dama suke faruwa yanzu wani abu da ilimi ya nuna shine cewa wata da tafiyarsa da yake a falakinsa kafin nan alfalak abinda ake nufi da falak shine wato kewayayyen hanya da abu yake kewayewa yake kewayewa asalin ma'anar falak abinda yake kusantar da shi shine a malam sai da sai ka taimaka min da hausar wannan masu kaɗi ɗan wannan ɗan ƙullutun eh ya sunansa eh shine mazari wanda ake a'a wanda ake kaɗawa shine mazarin amma ɗan ƙullutun da yake ƙasan mazarin ƙullulu gululu gululu to wannan shine alfalak kaga yanda yake jujjuyawa haka yanda hanyar take juyawa to shine falak hmm? to rana da wata haka suke juyawa shine abinda tura suke kira orbit orbit yanzu idan ka rike in ka rike in ka samu a uh, igiya in ka sami igiya ka sanya mata dutse kana juya ta wannan dutsen ba da'ira yake ba a sama da kai kuma da'iran nan ba ta gaba ba ta baya saboda iyakar tsawon zaren shine radius in orbit din to kowane halitta na duk da sama da rana da wata kowanne suna da falaki da yake linkaya a ciki kuma wannan abin da yanzu ilimi ya tabbatar da shi ne cewa rana tana da orbit wata yana da orbit kuma orbit din nan na wata wata hikima ta Allah wanda sai yanzu ne mutane ake ganowa a cikin ilimi cewa duniya tana juyawa akan axis dinta akan inda ya raba ta biyu take juyawa amma saboda yanayin yadda halittar duniya yake da kuma yadda take tafiya da karfin gravity din rana tafiyar ta juyawar tata da ba dan wata da yake juyawa da kuma irin irin nauyin da wata yake da shi wanda wannan nauyin da wata yake da shi shine yake tabbatar da abinda ake ce ma gravitational pull tsakanin wata da duniya shine yake sa duniya ta zamanto sabita ya zamanto tafiya da take a cikin axis din nata tafiya ce wadda take wadda take a lissafe ba ta saba wannan tafiya wanda da a ce wata biyu ake da shi ko kuma watan ba nauyinsa ne irin yadda Allah ya sanya nauyinsa ba da duniya ba za ta zama a haka ba to yanzu duka duba irin wannan duka duba irin wannan kace wannan coincidence ne haka kawai haka kawai ya faru da chance a ce babu tsari babu lissafi gashi Allah madaukakin yana cewa ash-shamsu wal qamaru bi husban da rana da wata a lissafa suke ya fada kuma iliminka abin da ya nuna maka kenan sannan kai inkarin Allah to shi yasa waɗannan Allah madaukakin sarki di ya kawo mana su ne ya fara da awalam yaral ladina kafaru shin wanda suka kafirta ba su gani ba akwai abin da ake gani da ido akwai abin da kuma ake ganinsa da zuci ma'ana bayan bincike da zurfin tunani to waɗannan ayoyi ne da allah maɗaukakin sarki ya kawo su da nuna cewar a duk wanda zai yi inkarinsu to hakika inkarinsa ya zamanto wato abin ai mamaki ne shine afala yu'minu kuma a cikin wannan wato akwai wani a abu na balaga na badiya da Allah maɗaukakin sarki ya kawo a cikin alkur'ani wanda gwaninta ce ta larabci malamai sun yi ishara gare shi kullun fi falak kullun fi falak idan ka san idan ka juya shi falak kullun fi falak idan ka karanta shi daga dama daga hagu duk haka zai zama kullun fi falak kaf lam da fa sai ya ka ɗauki yaɗin ita ce tsakiyar sai kuma fa da lam da kaf in ka juyo falak in ka juyo shi shi ma zai zamanto kullun fi sannan kullun fi din na farko in ka juya shi zai zamanto falak ya a tsakani wannan shine ake ce ma wato alƙal ya daga cikin almuhassinatul badi'iyya ilimi ne na badi'a wanda ba wai canza ma'ana zai ba amma gwaninta ce larabawa ba su san shi ba shi yasa aka ce wani ya daga cikin mubtakaratul qur'an gwaninta ce ta larabci da Allah da alqur'ani ne yazo da shi a cikin waƙoƙin larabawa babu shi ba san wannan fannin ba kamar sa kuma wa rabbaka fakabbir wa rabbaka faka rabbaka fakabbir ka cire wawu din rabbaka fakabbir rabbaka da fa din ita ce a tsakiya kabbir kabbir in ka juya shi zai zama to rabbaka rabbaka in ka juya shi zai zama to kabbi wannan gwaninta ce da Allah ya kawo a cikin alkur'ani wanda yake daga cikin gwanintar larabci tunda alkur'ani ba larabe ne to hatta su kansu larabawan ya fitar musu ya ce to kuna da wani ba a cikin lugarku da ba ku sani ba gashi mun ba ku duk domin me domin ya ijazi domin ya nuna cewa alkur'ani ga garbada ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam kun ce shine yayi kuma larabawa ne ku yi kamar sa gashi daga cikin muhassinatul badi'iyya al-maqlubul mustawi kun kasa yin sa amma gashi Allah ya kawo shi a cikin alqur'ani ɗan baya ne suka zo suka rinka yin wannan amma a cikin shawahid na larabci babu shi kamar yadda ibnu ashur ya faɗa yace waƙoƙin larabci da shawahid na jahiliya ba a samu wannan al-muhassinul badi'i ba a ciki wannan yana daga cikin a haske na alkur'ani da ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya sanya kamar yadda ya ce sanurihim ayatina fil afafi wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq Allah ka haska zukatanmu da hasken alkur'ani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad kafin mu rufe da addu'a akwai sanarwa da Allah ƴan uwanmu da a wannan masallaci ya tara su da kuma wannan majalisi suka kafa wato a wani kokari da suka yi wata cibiya da ake kiranta ramadan trust initiative a sun yi duk shekara suna kawo mu sanar da 'yan uwa irin abubuwan da suka yi a cikin watan ramadan to abinda sun kawo takarda domin a shaida ma 'yan uwa musulmi irin abubuwan da suka yi saboda a sani a domin ta babin wato zantawa da ni'imar Allah ne da kuma in tubdu sadaqati fa ni'im mahiya idan kuka bayyana abinda kuka yi na ayyukan sadaka to ma dalla da wannan al'amari saboda a cikin bayyanawa akwai zaburarwa ga waɗansu su masu waɗansu su koyi su masu yi kuma masu yi ɗin waɗanda su nasu ɗin suke yi a sa musu hannu akan abin da suke yi domin aikin alkhairin da suke yi to abinda suka yi kasafinsa a wannan shekara na ramadan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to ga abubuwan da suka yi asibitin murtala sun sai magunguna waɗanda suke na gaggawa na buƙatar larura na naira dubu ɗari da hamsin tudun maliki gidan tori shine gidan yara ko gidan marayu an sai sun sai sabulai da sabulun wanka da detol na tsabtace banɗakuna na dubu ɗari taimaka ma wato mata waɗanda suke suna da marayu 200,000 ɗazu-ɗazun nan aka raba musu a mata aka ba su abinda zai zamanto na sana'a na tallafin sana'a da kuma waɗanda suke nakasassu guragu aka sai musu keken guragu sannan cibiyoyin ciyarwa a cikin watan ramadan an kashe 648 cibiyoyin ciyarwar guda biyar ne akwai a garin zara a ƙauyen zara ne ko zara a hanyar wudin da kuma gandun gayawa rimin keɓe a ungogo a local government ɗin ungogo da tsamiya babba a gezawa local government da makarantar gyara tarbiyyar wato makarantar 'yan mari ta yakasai da hauren 'yan wanki a gwale local government a wato akwai gidan kananan yara da ake korarsu daga gidajensu don sun musulunta shine na hauren wanki e, wanda tun a, a hukumar shari'a ita ta soma sayan gidan ake sa su a ciki sannan kawo ruwan, ruwan pure water a masallacin alfurkan sun kashe 75,000 sannan makarantar hairat hairat islamic school wadda take da 'yan gudun hijira guda 40 maza guda 40 mata yara ne waɗanda suka rasa iyayensu da aka ɗauko su daga maiduguri an taɓa zuwa an ƙaddamar da su a nan kun gani to suna da makaranta su ma an sai musu kayan abinci da kayan sallah na mutum 40 ɗin daga camp din maiduguri an kashe dubu ɗari to sannan a keken keken guragu guda uku ga marayu da iyayensu dubu saba'in da biyar sannan ciyarwa a kurkukun kurawa a kurmawa dai ko kurkukun kurmawa dubu ɗari da talatin da biyu sannan yada wannan bayani a rediyo da talabijin da kuma sauran kafofin yada labarai an kashe 125 Allah ya karba daga gare su Allah ya yawaita irin waɗannan ayyuka a cikin al'ummarmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai yan uwa wanda Allah ya musu rasuwa Alhaji Jamilu Zango Allah ya gafarta masa Allah ya hassa kabarinsa yan uwanmu wanda suke mahaifin Alhaji Jamilu Zango na'am akwai kuma waɗanda suke asibitoci ba su da lafiya hadda dan uwanmu wanda yake kowace yana wannan majalisi dan uwanmu Marwan Allah ya ba shi lafiya akwai wani akwai dan uwanmu kaninmu a a dan gidan Alhaji Ibrahim El Yakub Usman yana fama da larura Allah ya yi masa Allah shine ya san abin da yake damunsa Allah ya ba shi lafiya Allah ya raba shi da Allah ya tsare shi daga sharrin dukkan a masu sharri da kuma sharrin shaidan tsinanne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli shay'in qadir Allahumma arham mautana واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعلنا في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين